الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Allah madaukin sarki ya dawo da mu darasin wani tafsiri da insha Allah za mu tashi kan aya ta 65 a cikin suratu Ali Imran muna roƙon Allah madaukin sarki da ya ba mu dacewa nan Allah ya ce ya ahlul kitab أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون تَشْكُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين
ومن الشبهات yana cikin waɗansu raunanan hujjoji marasa inganci wato shubha wani abu da suke dogaro da shi amma ba ingantacce ba wajen tsammanin cewa suna da wani rabo na addini su yahudawa kenan shubha ita ce tsammanin da wani ɓatacce kamar su alul kitabe ɗin kamar ‘yan bida'a da duk wani wanda yake aiki ba bisa ingantacciyar hujja ba ba bisa dalili karɓaɓɓe ba amma kuma ya dogara da wasu abubuwa da yake tunanin wai za su kai shi tudun tsira to wannan shubha ne rikici ne ko wato wani abu ne da shaidan ke yaudarar mutane da shi kawai domin ya jefa su cikin tarkon halaka to daga cikin shubuhohin akwai da'awar yahudawa game da annabi ibrahim alaihissalam abinda suke rayawa suna cewa na hannu ala dini ai mu akan addinin annabi ibrahim muke kuma babu wanda ya isa ya ce annabi ibrahim ba bawan Allah ne ko kuma ba manzan Allah ne mai babban matsayi a gurinsa ba, kuma cewa duk wanda yake akan addininsa ai akan shari'a yake. Wadawan nasara zalika su ma nasara in sun tashi sai su ce eh ai suna da dangantaka da annabi Ibrahim alaihi salam. Haka ma mushrikai su kansu masu bautar gumaka suna da awar danganta kansu da shi annabi Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Kowa yana da awar binsa da kasancewa cikin al'ummarsa ko masu mai addini irin nasa. Amma Allah ta'ala wato ya yanke hukumci da waɗannan ayoyi masu tsarki kan cewa dukkansu a kan ɓata suke. Annabi sallallahu Alaihi wasallama da al'ummarsa da take da aƙida ta tauhidi, aƙida ta musulunci, su ne kaɗai suke akan daidai a wannan al'umma sai waɗanda suka bi annabi ibrahim alaihissalam a zamaninsa har zuwa wani lokaci kafin a canza aƙidar a can baya Allah ta'ala ya ce ya ahalar kitab ya ma'abuta littattafai wato yahudu da nasara lima tuhajjuna fi ibrahim me yasa kuke jayayya me yasa ake muhawara da ku ake kuke jayayya game da annabi Ibrahim bi za'amikum annahu ala dinikum da rayawar ku cewa shi annabi Ibrahima yana kan addinin ku ko kuma ku nan kuna kan addinin sa ne abinda kuke yi yanzu na addini wai daidai ne da addinin sa to me yasa kuke faɗin wannan وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده alhali kuwa a taurar kanta da injila duka ba saukar da su ba sai bayan ibrahim alaihissalam bi zamanin ɗawilin da lokaci mai tsawo littafin attaura kansa wanda shine farko ba saukar da shi ba sai bayan wucewar zamanin annabi ibrahim alaihissalam da daɗewa ballantana injila وبعد نزوله ما حدثت اليهودية والنصرانية kuma sanannen abu ne cewa addinin yahudanci da nasaranci duka ai sai bayan da aka saukar da taura da injila ne suka abu asali ma bayan saukar da taura da injila din ma sai bayan zamani mai tsawo tafiya ta yi nisa an jirkita karantarwar an ɓata ta sannan suka rikide suka zama yahudawa ba musulmai ba wannan kuma suka zama kiristoci ba musulmai ba don haka ya za a yi magana ta dace afala ta aqilun ba kwa hankalta ne ba kwa fahimta ne budlana qaulikum bacin maganar ku da kasancewar ta ba daidai ba addinin da aka tsoro da shi aqidun da aka tsoro da su bayan wato annabi Ibrahim alayhi salam ba ma bayansa ba bayan littafan da aka saukar na shari'a bayan an ɓata su cikin zamani mai tsawo aka tsiro da wani aƙidun nesa da zamanin annabi Ibrahim alayhi salam to ta zai zama ingantaccen magana ingantacciyar magana a ce yahudanci da kiristanci wai shine aƙidar annabi Ibrahim alayhi salam wannan bai inganta ba kuma ba zai taɓa karɓuwa ba ko da a hankalce domin aƙidun sun jinkirta matuƙa littattafan ma da aka ta'allaka da su aka jirkita bayansa suka sauka da nisa saboda haka maganar taku ba ta da asasi ba ta da tushe ya kamata ku hankalci wani ha an tumu ha bula'i ga kunan dai ko ɗin nan wato ku Yahudawa da Kiristocin, hajjajtum fi malakum bihi ilm. Kun yi jayayya wato cikin abin da kuka sani, min amri Musa wa Isa, game da sha'anin annabi Musa da annabi Isa, akwai abin da kuka sani game da annabi Musa da annabi Isa, saboda a taura da injila. Nan ma dai kun yi wato jayayya akan wato game da su. waza amikum annakum ala dinihima kun raye cewa kuna kan addinin su wanda su din ma ba gaskiya bane ba ingantacciyar magana bace ba ku ce yahudanci da kuke yi da kiristanci da kuke yi wai shine addinin annabi Musa ko annabi Isa yahudawa yahudawa suna cewa kan addinin annabi Musa suke, alhali kuwa sun canza karantarwar taurari, sun karkatar da aƙidar. Kiristoci suna cewa akan addinin annabi Isa suke, alhali sun karkatar da littafin injila sun ɓata shi, sun ɓata aƙidar. Saboda haka, yanda wato da'awarsu ta danganta kansu da annabi Ibrahim alayhi salam bata inganta ba to haka da'awar su ma da ainihin danganta kansu da annabi Musa da annabi Isa alayhi salam domin sun canza karantarwar littattafan waɗannan manzanni kenan ba su da wani manzo cikin waɗannan manzanni da suke da'awar suna tare da su ko suna bin su da ya inganta cewa suna bin sa da'awar su baki ɗaya bata inganta ba da'awar su bata inganta ba falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm kun yi jayayya game da annabawan da kuke da sani a kansu duk da kun bar karantarwarsu, to amma dai a iya cewa in kun faɗi wani abu game da su, to kun ɗan san wani abu a tare game da su, amma falimatu hajiyo na fi ma laisa lakum bihi ilm. Me yasa kuke jayayya game da abin da ba ku da sani a kansa? Min sha'an Ibrahim wato shine al'amarin annabi Ibrahim alaihi salam in kun ce kun san wani abu game da annabi Musa da annabi Isa saboda zamanin ku ya zo bayan saukar littattafansu ba za a musa ba duk da cewa so din ma kun bar karantarwarsu to amma shi kam annabi Ibrahim alaihi salam babu abin da kuka sani game da shi domin an saukar da littafan naku ne bayan zamanin sa da nisa da haka ku danganta kanku zuwa gare shi cewa addininsa kuke kuke yi wannan bai zama daidai ba wallahu ya'lam Allah yana sane da al'amarin shi annabi Ibrahim alayhi salam addinin da yayi akidar da ya kira zuwa gare ta yana sane da su wane ne suka dace kuma ya inganta a ce su ne jama'arsa masu addini da aƙida irin tasa. Allah ya san wannan wa antum la ta'lamun ko ba ku sani ba. Kuma aka samu jayayya a gefe guda Allah ta'ala ne ya faɗi wani abu. Ɗaya gefen kuma sai wasu suka faɗi wani abu. Ai kowa ya san cewa gaskiyar ita ce abin da Allah ta'ala ya faɗa gefen da Allah tabaraka wa ta'ala ainihin yake wato ya faɗa ya hukunci saboda haka dai a takaice ku yahudawa da kiristoci ba kwa akan komai na addini addinin ku ba ingantacce ba ne bai inganta ba ko da a karantarwar attaura da annabi musa ko a karantarwar annabi isa a injila da annabi isa don saboda duka an ɓata a ƙirin ballantana shi annabi ibrahim a.s. da lokacinsa ya koma can baya ya yi zamanin samatin kafin a saukar islam ya nesantar da shi daga maganar da suke yi wa isbatan lil haqqi da kuma tabbatar da gaskiya wa izalatan li shubhatin fi zalika kuma domin ya gusar da rikita-rikitar tasu a cikin wannan batu wani abu da suke yaudarar kansu da shi suna cewa ai suna ganin suna da dangantaka da annabi Ibrahim alayhi salam ko annabi Musa da annabi Isa suna tsammanin wanda zai amfana da su domin Allah ya kore wannan gabaki daya sai ya ce ma kana Ibrahimu yahudan yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima Ibrahimu alayhi salam bai kasance ba bai kasance ba yahude ba ko bai kasance kirista ba don ba da za a yi ya kasance ɗaya daga cikin waɗannan tunda shi yahudancin da kiristancin ba a tsiro da shi ba sai bayan saukar littattafan da ainihin aka saukar da su bayan zamaninsa da nisa daga baya da za a iya zama ba yahude ko ba nasari walakin kana hanifan sai dai ya kasance ainihin mai kaucewa dukkanin addinan bata ai ma'ilan anil adyani kulliha ila dinil qayyim wato wanda yake kaucewa wanda ya kaucewa dukkan addinan bata ya taho ya koma zuwa ga addini tsayayye wanda shine addinin musulunci addinin tauhidi musliman ya kasance musulmi mai miƙa wuya ga Allah muwahidan ala mithlati tauhid ya kadaita Allah a bisa tafarkin addini tafarkin bauta na kadaitawa wal istislam li hukmillah da miƙa wuya miƙa kai sakankancewa ainihin ga hukuncin Allah subhanahu wataala addininsa kenan saboda haka musulunci shine addinin annabi Ibrahim alaihi salam amma ku dakire ku yahudawa da kiristoci ku ƙi musulunta ku ƙi musuluncin ku ƙi annabin musulunci ku ƙi littafin Allah na musulunci sannan ku ce wai ko kuna kan addinin annabi Ibrahim alaihi salam wannan ba gaskiya bane ba bata ce kawai na annabi Ibrahim alaihi salam ba ba yahude bane ba ba nasare bane amma shi musulmi ne shi ne ainihin jagoran musulmi tun daga zamaninsa har zuwa tashin kiyama ba ma kana minal mushrikin kuma bai kasance cikin mushrikai ba eh kaga ta'ridun wannan wato jirwaye da kaman wanka ne ake yi gari su bi annahum mushrikuna cewa su mushrikai ne wato a cewa aka yi wa ma kana min al-mushrikin shi bai kasance shi mushrikai ba wato irin ku eh saboda menene ai su cewa suke Uzair ibn Allah Uzair dan Allah ne eh Masihu ibn Allah eh Masihu annabi Isa dan Allah ne wa qalat al-yahud Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-masih ibn Allah eh haka Allah ta'ala yace tauba amma yace zalika qauluhum bi afwahihim wannan magana su ce da bakunan su kawai babu gaskiya cikin wannan yudahiruna qaulal ladzina kafaru min qabl suna kwaikwaya kwaikwayar maganganu irin na mushrikai da suka gabace su masu bautar gumaka ko mala'iku suna danganta waɗannan da cewa 'ya'yan Allah ne qatalahumullah Allah ya tsine musu ya la'ance su ana yufakun ya ake karkatar da su a barin gaskiya alhali ta a bayyane take saboda haka lalle su nesa suke da aqidar annabi Ibrahim alayhis salam wanda yake shine ainin shi musulmi ne cikakke kuma jagora na musulmi Allah madaukin sarki ya aiko ɗaya daga cikin jikokinsa ani masu nisa amma kuma masu kusa ce matuƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ya jaddada wannan aqida ta tauhidi da musulunci ainin ya jaddada ya tabbatar da wannan aqida ta kakansa Ibrahim al-Khalil alayhis salam har zuwa ƙarshen duniya kuma babu wanda zai shiga aljanna sai wanda ya riko da wannan addini na musulunci sannan Allah ta'ala ya ce ina aulan nasi bi ibrahim kuma lalle mutanen da suka fi cancantar dangantuwa ko dangantaka da ibrahim alaihi salam lallazi na taba'uhu to su ne mutanen da suka bi shi akan musulunci fi zamanihi a lokacinsa a zamaninsa waɗanda suka ƙaurace wa bautar gumaka suka daina tsafe-tsafe suka musulunta suka bi shi to su ne nasa sun suke akan aƙidarsa su ne musulmai na wancan zamanin kenan wa hazan nabiyu to sannan shi wannan annabi da dacewa da shi da yayi ta can imani mafi a kasar shar'ihi sannan a mafi yawan shari'arsa abin da ya shafi tauhidi da aƙida aƙidar su ɗaya ce aƙida ta kaɗaita Allah da karɓar hukunci a wurin Allah, imani da Allah, imani ingantacce, aƙidar annabi Muhammad sallallahu Alaihi ma bayansa ɗin, duk manzanni da suka biyo bayansa da al'ummominsu da suka biyo bayansa akan aƙida ta musulunci da tauhidi su ake nufi da lallazi na taba'uhu. Ba wai iya lokacin kwanakin zamaninsa ba, a'a, daga lokacinsa har zuwa wannan annabi, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. wallazina amanu sannan waɗanda suka yi imani min ummatihi daga al'ummarsa daga lokacin da aka aiko shi har zuwa ƙarshen duniya fahumul lazina yanbaghi lahum an yaqulu nahnu ala dinihi la antum to sune waɗanda suka ya dace kuma ya kamata ya cancanta Allah a koda yaushe da makirci na su kawar da addinin to da sun kawar da addinin da masu shi musuluncin kenan daga doron ƙasa daga bayan ƙasa to amma Allah shi ke tsare su ce jibince su gashi nan an bar su tama kuma kowa dole ya yarda da addinin nasu shine addini ya sanya shi yake da fice to kaga wannan jibintar da Allah ya wa mu'minan kenan kuma ba mu'minan wani al'umma ba kaɗai har mu'minan kowane kowace al'umma Allah ne ke jibintar lamarin su baka gani bayan tsawon zamani ana azabtar da manzanni da mabiyansu 'yan tsiraru wani lokaci sai ka ga misali ba ya jibintar ko shi ke jibintar masu imani yana fitar da su daga duhu mai yawa na bata zuwa ga haske Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan wannan aqida ta Ibrahim alayhi salam zuwa waɗanda suka yi imani da shi har zuwa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen duniya da ka tabbatar da mu akan ta
وأنتم تشهدون الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون
ومن الشبهات yana cikin shubuhohin waɗansu kame-kame ya kamata a fassara shubuhohi da kame-kame kaji ana cewa mutum yana kame-kame to bai samu abin kama ba ko bai kama abin kirki da ya kamata a kama ba yana daga cikin kame-kame da yahudawa suke yi da nasara tabshirul yahudi wan nasara bidini wai wa'azi bishara haka suke cewa bishara da yahudawa suke yi da nasara suna karantar da addininsu wai su ma ga masu addini suna cewa mutane su zo su shiga addinin za su samu alheri duniya da lahira wannan kame-kame ne kawai wata zainuhum linnasi ma yadillunahum bihi da kuma kawatawar su ga mutane abinda za su batar da su da shi kama da al-yahudu mu'azan wa huzaifata wa ammarin ila dinihi kamar yadda aka samu yahudawa sun yi wa mu'az bin jabal da huzaifa dan yaman da ammar dan yasir cewa su bar musulunci su dawo addinin suna yahudanci zai fi musu wai za suka musu wa'azi suna musulmai suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suke musu wa'azi cewa su kaura daga musulunci su dawo yahudanci qala ta'ala tahzira min al-iktirari bi Allah ta'ala sai ya fada yana gargadi daga ruwa da su ka san a kowane zamani a kowane lokaci in sun samu kafa ko keɓanta ko dama sukan yi irin wannan sukan bi raunanin mutane suna ta hure musu kunnuwa suna ta faɗa musu abubuwa wani lokaci su kwaɗaitar da su da abubuwa na duniya ya tallafi taimako cewa su addinin su addinin jin ƙai ne kiristoci sun iya wannan sosai suna ta yi yahudawa an san su da kaushi da tsanani amma nasara su sai suke tabi suna nuna cewa su mutane ne masu yafiya mutane ne masu jin ƙai masu son taimako da tallafi kaza da kaza da suna rodar mutane suna ce musu addinin su saboda haka shi ya koya musu wannan to kenan addinin tunda yake addinin jin kai ne a duniya to ba, ba, shakka zai zama addinin jin kai ma a lahira Allah ta'ala yake kwabar mutane kada su kuskura su saurari wannan eh kame kame ne kawai ba babu gaskiya a ciki Allah ta'ala ya ce wadda ta'ifatun min ahlil kitabi wata jama'a daga cikin ma'abuta littafi yahudawan kenan eh har ma da nasara din suna yin wannan sun sun yi bore sun so law yudillunakum ina ma da za su batar da ku ina ma da za su maishe ku zuwa ga kafirci ku bar addini ingantacce addinin annabi Ibrahim da sauran manzanni duka har zuwa kan manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam addini guda ɗaya wanda yake karɓaɓɓe a gurin Allah kaɗai wato ma'ana wanda Allah ta'ala shi zai karɓa cikin addinai duka to suna son su ɓatar da ku daga wannan addini ku koma zuwa ga addinin ɓata to amma wa ma yadilluna illa anfusahum to amma ba wani suke ɓatarwa ba sai kawunan su li'anna isma idlalihim alaihim domin zunubin ɓatarwar tasu na kansu kuma duk wanda musulunci ya mamaye zuciyarsa musulunci da imani ingantacce da wuya da wuya ya bar shi zuwa ga wani addini na daban da addini ne addini na fitara addini ne wanda ya dace da ainihin hatta ɗabi'un mutane misali in ba karkatar da su da mummunan tarbiyya aka yi ba to mutum gamsuwar kansa ya ji jikinsa ya amsa zuciyarsa ta gamsu ta nasu ya ji cewa lallai wannan addini ne da ya dace da hankali da hangen nesa shi ne kawai addinin musulunci amma ta sauran addinan sakarci ne kawai da kame-kame in za a yi maka bayanin addinin ma sai dai a yi ta daurori a ce wannan a ce wannan ba za a taɓa gamsar da kai ba saboda haka da wuya musulmin kirki musulmin gaske ya ma bar addinin musulunci sai dai su ɗin zunubinsu na kafirci da kuma ƙoƙarin ɓatar da mutane yana nan yana bin su kuma idan wani ɓatacce ya bi su kan ɓata wani maras rabo to wannan suna da zai ɓadda shi wala ya nuna asƙalahum wa asƙala ma asƙalihi za su ɗauki zunubansu da zunubai ta da zunubansu liyamilu auzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min auzaril ladzina yadilluna bi ghairi to haka duk wanda ya ja wani cikin bata to yana da zunubin batan kansa kuma da zunubin waɗanda ya batar da su to suna da wannan eh yace wal mu'minuna la yuqina fi mu'minai ba za su yi biyayya akan wannan ba eh dan sanin dukkan wani mu'mini ne wanda yake da imanin gaske kuma yake aiki da littafin Allah cewa in yayi haka to ya bata ya bar addinin Allah ya ayyuhal ladzina amanu in tudiu fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin aya ta 100 daidai a wannan sura ya ku masu imani in kun yi biyayya ga wani bangare da na alul kitabi kiran ku da suke yi ku koma addinin su ko ku bi wasu abubuwa na aqidun su to za su mai da ku kafirai bayan kun yi imani kaga can ma gaba ya ƙara irin wani saboda haka ba muminin gaske da zai koma ɗanin kafirci ya ce kuma shuru na ba sa sanin haka su tsammani suke daga wannan kame-kame da manganu na ƙarya da ainihin ruɗi da suke yi za su iya cimma nasara a kan mutane in ba dan addinin musulunci addini ne da Allah ta'ala ya masa tagomashi ya masa inganci nasa na kansa ba wai don ƙoƙarin masu shi tsagwaransa ba, to da nasara sun yi nasara ko Yahudawa sun yi nasara akan musulmi, don irin ƙoƙari da suke yi wajen amfani da dukiya da dukan wasu damamaki da suke da su na ainihin mulki da komai kan ainihin su rinjayar da addinin su na ɓata addinin kiristoci musamman a zamanin baya-bayan nan yadda suka fantsama a cikin duniya missionaries da sauransu suna ta yi babu abin da ba su yi ba to amma haka dai suke sai dai su je gurin maguzawa inda babu addini marasa rabo su bi su nan ma din galibi in musulunci ya shiga sai kaga ya kwato mutane da yawa inda a ce musulmai ne suke da kwazo na aiki da damar da suke da ita ta dukiya da sauransu wajen yi wa musuluncin hidima ko da alhamdulillah yanzu an samu ci gaba sosai a wannan janibi maguzawa da yawa suna musulunta haka ainihin kiristocin da yawa ana samun canji na daga al'amari amma dai ba su gushe ba tun daga zamani mai tsawo suna ta ƙoƙarin ganin sun ɓatar da mutane amma galibi sai dai su ɓatar da kawunansu ko kuma waɗansu mutane da suka yasar da kansu ba su ta'allaka da karantarwa musulunci yadda ya kamata ba Allah ka ba mu sabati ya alal kitab ya kuma abu littafi lima takfuruna bi ayatillah me yasa kuke kafircewa ayoyin Allah ne kam alquran wato qur'ani li anna da'watakum lil mu'minina bihi an yatrukuhu liyadkhulu dinakum takzibun lil ayati allati anzalaha alayhi domin ai da kuke kiran mu'minan da suka yi imani da alqur'ani wai cewa su bar a musuluncin su bar alqur'ani su kawo su dawo addinin ku su shiga addinin ku ai ƙaryata ayoyin ne na alƙur'ani waɗanda Allah ta'ala ya saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi alƙur'ani yayi umarni ne da ayi riko da musulunci ya kira ku ko din ma ya alal kitab ya alal kitab ku zo ku shiga addinin musulunci ku yi imani ku daina take sane da kuke yi ku daina bata da badda mutane da kuke yi amma me yasa kuke kafircewa ayoyin ku ba ku shigo ba har ma na cikin ma kuke kokari ku janye su ku fitar da su me yasa kuke yin haka wa antum tashhaduna alhali kuna sane ko shaidu ne ta'lamuna annaha haqqun min Allah kun san cewa ayoyin na alqur'ani gaskiya ne daga Allah kun san cewa alqur'ani kun san musulunci gaskiya ne kun karanta a littafin amma me yasa kuka yi irin wannan kuke wannan tsari ya ahlal kitabi ya ma'abuta littafi lima talbisuna alhaqqa bil batil me yasa ne kuke gauraya gaskiya kuna tafuɗa ta bil batil da ƙarya bi tahrifi wa tazwir wani abun sai ainihin a karkatar da shi ba za ainihin kawar da shi ba ga baki daya sa masa bata fuska dan ba za ta gyaran fuska ba sa bata shi kamar misali hukuncin rajmu da Allah ta'ala ya ce ayi mazinata in sun yi aure a jefe su har su mutu a kawar da su a kawar da sharrin su suka ce a'a a canza wannan a dawo da su bulala ɗari da kuma kunyata su ma'ana a ɗora su akan dabba a kewaya da su gari a kunyata su sai a sake su kaga ba a bar hukuncin ga baki ɗaya ba an ce ba za a yi ba sannan kuma ba a yi hukuncin na Allah ba amma in dai hukunci ne na Allah aka canza to in ba a yi cikakken hukuncin da Allah ya shar'anta ba to daidai yake da ba a yi ba shi sai dai a yi nasan daidai wa daida ko kuma an ba a yi ba to daidai ake da ba a yi ba to me yasa kuke ainihin karkatar wani lokaci wata zuwiyar wani abin kuma a ƙago a ƙirƙiro abin da ba da tushe ba da ainihin ainihin alama ku faɗa wa taktumuna al-haqqa kuma kuna ɓoye gaskiya ainihin nabi wato sifar annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu bayanai a game da shi da al'ummarsa kuna ɓoyewa wa antum ta'lamun alhali wato kun san cewa gaskiya ne abin da kuke ɓoyewa din kuma kun san cewa tako da ƙarya da gaskiya da kuke yi ba daidai bane kun san cewa girman kanku ne hasadar ku ne sannan kuma san duniya da kuka saka a gaba yasa kuke yi kun san duk waɗannan abubuwan Allah baya so amma yasa kuke yi wani yayi kama da jagororin bid'o'i waɗanda suka zake sosai suka saba wa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam da ainihin ingantacciyar karantawar alqur'ani mai girma da fahimta ta magabata na kwarai gaba ɗaya sun sun hakikice kuma sun dakirar da mutane kuma suna ta kokarin yada irin waɗannan kiraye-kiraye na bid'a sai a gaya musu me yasa bayan tabbatar wasu cewa abin da suke akai ba daidai bane suke ta kame-kame har kullum suna ƙoƙarin batar da mutane wannan ya yi kama da wancan da shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tattabi'un sunana man kana qablakum hazwal quzzati bil quzwa ko bil quzza ko hazwal na'l bin na'l wasu daga cikin al'umma ta musulmi sai sun yi kwatankwacin irin abin da yahudu da nasara suka yi daidai waje da kamar ka aje takalmi da takalmi to kaga haka nan batattun malamai na na na musulmai to suna bin takon batattun malamai na Yahudu da Nasara, sun dukiya, sun duniya, sun girma, hasada ga waɗansu, jiji da abubuwa da yawa sai ya saka mutum ya san lallai shi akan ɓata yake, ya san kiran nan nasa bida'a ne, bida'a wani lokaci a zauna da mutum a yi munazara, muƙabala a yi munazara a yi duk a tantance a tabbatar cewa baya da hujja. ya tashi tsamo-tsamo amma sai ya ƙi iz'ani ya ƙi saduda kawai saboda ainihin sai dole sai ya nace sai ya yi irin abin da ahlul kitabi suka yi to Allah ka tsare mu daga tabewa Allah ka shiryar da mu to Allah ta'ala ya ci gaba da bayanin talbisan irin nasu na'am وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا واكفروا آخره واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
ومن تلبيسات اليهود yana daga cikin rikitarwar Yahudawa wai kokarin da suke na su rikita sauran mutane ko yakin su zai cimma nasara dai kenan domin duk waɗannan matakan da suke bi wai burin su shine daga ƙarshe a ya zama sun tabarbarar da musuluncin sun lalata tafiyar sun lalata tafiyar to Allah ta shine wato lil kushubahati al mu'minin dan su jefa shiboyi akan masu imani to ad-dukhulu fi ad-din bil lisan shiga cikin addinin na musulunci da harshe kawai irin yadda munafikai suke yi dunal itiqadil qalbi ba tare da yarda wato kudurtawa a zuciya ba dan me sun ay summal khuruj minhu ba'da zalika sannan fita daga cikin addinin bayan nan ala zamil idla al fasad eh abi saraya cewa ai da aka shigan an tsinkayi kuma an gano wato barnar da ke ciki da rashin kyau eh wa adami sihati fi da rashin inganci a cikin sa wato ma'ana wata irin wani irin makirci ne da yaudara suka ce ma junansu kun ga yadda za mu yi musu mu da muke mun san an san mun san addini to mu shiga mu je mu shiga addinin haka nan da wasa amma mu nuna musu mun shiga farko da farko in mun dan zauna a ciki gaba ɗaya sai mu ce kai mun fita to kaga wannan zai ja hankalin jahilai da suke suka shiga ko suke son su shiga za su ce a ai waɗannan tunda kaga bayan sun shiga ma sun fita a matsayin su na masu ilimi to lalle sun haƙaƙe ne cewa addinin ba ingantacce bane kai ko gaba ɗaya ku zo mu fice mu ma gaba ɗaya mu ban musu addini mu bar wa ainihin Muhammadu addinin sa kamar da suke cewa to wannan ma yana daga cikin abin da suka yi wai na yaƙar musulunci a shiga cikinsa a ɗan taɓa tafiya daga ba sai a zobe a janyi don a fito kuma a fito da waɗansu. To, wai dai a shara bi ƙaunin ta'ala, da wani zuwa ga wannan Allah ta'ala ya yi nuni da ya ce, wa ƙalar fa'ifatun min ahalil kitab, wasu wato wata jama'a cikin ahalil kitab Yahudawa kenan sun faɗawa ni ba a bihim sashensu ya faɗawa sashi, wasu sun faɗa ma wasu aminu billazi unzila ala allazina amanu ku yi imani imanin gangan imanin wasa ku yi imani da abinda aka saukarwa masu imani masu cewa sun imani ay alqur'ani aw islam wato ku yi imani da alqur'ani ko kuma musulunci eh ku je ku ce musu kun musulunta wajhan nahari a farkon yini eh wakfuru akhirahu sannan ku kafirce a ƙarshen yini ma'ana ku ɗan zauna cikin addinin kaɗan a taɓa tafiya yawa zuwa wani lokaci sai ku ce ko fa kun fita la'allahum yarji'un ko sa dawo su ma da suka yi imanin ko sa biyo ku su fito kaga sai ya zama kun yi aiki a fakaice ba wai fitowar ku dama kukan ba shiga kuka yi ba da gaske dan dai ku fito da waɗancan ɗin za ku yi wannan maje a suka ce su bari su je su yi haka a yarji una an dinin wato sa dawo daga addininsu iz ya kulu ne domin in haka ta kasance za su ce ma raja a haula ya anu ba da dukulihim fihi ai wa'annan ba su dawo sun fita daga addininsu ba su yahudawan kenan tunda malamai ne masana ba su fita daga addinin sun bar cewa bayan sun shiga wahum ulu ilmi alhali suna da ilimi illa li ilmihim budlanan wato sai kawai saboda sun sani sun gane cewa addinin batacce ne addinin wato bai da inganci saboda haka wato bari wani mu ma mu fita wato sai su ce su ma bari su fita tunda masani ma ya fita ballantana wanda bai da sani ai bai kamata kuma mutum bayan ana tafiya kana da tafiya da wani wanda yake masani wanda yake rike da haske a gabansa misali yana haska maka misali kana koyi da shi kuma shi ya fito ya taho ba sai ka biyo shi ba tunanin su kenan ba san lamarin musulunci ba a wurin musulman ya wuce haka shi musuluncin wanda ya ɗanɗani musuluncin Allah ta'ala ya ɗanɗana masa hasken musulunci duk talaucinsa duk ƙarancin saninsa da rashin matsayinsa a cikin mujtama'a to wannan ya zama babban mutum kuma ya zama mai basira kuma ya zama dutse ya zama mai nauyi ba a isa anin a daddaka shi ko a kawar da shi ba su ne suke tunanin abin cewa mai sauƙi ne a yakar ko ba su jawo ko ɗaya ba ku eh babu wani cikin sahabbai cikin su manya ko ƙanana da aka ce ya bar wannan addini ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo ya koma cikin mushrikai ko kuma ya bi yahudawan dama waɗanda suka yi irin wannan yan kungiyar ne faƙa ne munafikai wanda su ma dama mushrikai ne kuma ba su shigo addinin shiga ta gaskiya ba duk waɗanda aka hakaito su cewa sun shiga addinin sun fita to dama munafikai ne da suka shirya irin wannan ɗin da yan uwansu yahudawa sai abin da ba a rasa ba na shakawa da take bibiyar ɗaiɗaikun mutane ana samun nadiran amma dai wannan ya zama wata harka wadda za ta yi fice har ta yi tasiri ba a samu wannan ba ko kaɗan duk wani mumini ingantacce to ya kankama ya kama kenan da baya fitowa to sun yi wannan ba su yi nasara ba sai dai sun taɓe da zunubinsu da ɓatansu kawai amma ba su iya jawo kowa ba ba su yabatar da kowa ba suka ci gaba da cewa wala tu'minu ku dai kada ku kada ku kada ku bada gaskiya kada ku yi imani a tusaddiqu gaskata wani illa liman tabi'a dinakum eh kada ku yarda da kowa sai wanda ya bi addinin ku ya dace da addinin wato kada ku yarda da manzon Allah kada ku yarda da jama'arsa kada ku yarda da kowa wanda ya yarda bi addinin ku kawai shi za ku ainihin kasance tare da shi shi za ku gaskata Allah ta'ala ya ce, Ƙul innal huda hudallah, ka gaya musu ya Muhammad, lallai shari'a ita ce shari'ar Allah, wato addinin musulunci. Ka ce musu innal huda lallai shari'a, tafarki na gaskiya, tafarki na daidai, to shine hudallah, da tafarkin Allah, shari'ar Allah wato wanda ita ce addinin musulunci. Amma a daho dalalu, duk abinda ba musulunci ba to ɓata ne. wal jumlatu i'tirad wannan jumlar an shigo da ita ne tsakiyar magana da su suke yi bata kare ba su maganar da su ahlul kitab suke yi ana cikin ta sai aka dan tare aka kawo wannan magana da nuna cewa ai ba su ne masu hukuncin inda shari'a take ba ko Allah ne to an yi wannan kafa hujjar su saka komawa magana su ci gaba da magana su yahudawa eh wai wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum kada ku bada gaskiya sai ga wanda ya bi addinin ku dan me an yi uta adun muslima uti yawa domin kada a baiwa wani daya shari'a irin wacce aka ba ku min alkitabi wal hikmati wal fada'il wato na daga littafi da hikima da darajoji yawa cewa ba za a baiwa wani mutum daya wato daraja ko ilimi da hikima da daraja irin taku ba. Kada ku ba da gaskiya ga wani sai ga wanda ya bi addinin ku, domin wato kada a baiwa wani ɗaya kwatankwacin abin da aka ba ku na falala ba. Wato, wal ma'ana, la tuqiru bi anna ahadan yuta zalika illa liman tabi'a dinahu. Kada ku yadda cewa za a iya baiwa wani ɗaya falala shari'a sai wanda ya bi addinin ku. wato mana ai in kun yadda da wani wanda ba addini yake ku yake bi ba to kun yadda kenan an baiwa wani wata shari'a an bashi wani ilimi an bashi wata hikima da daraja irin taku abinda suke nufi kada ku yadda da wani mai wani addini in ba yahudanci naku ba kada ku yadda da musulunci dan in kun yadda kenan kun yadda cewa wani yana da daraja da baiwa irin taku ina fata mun gane kaga kenan su sun hakiki ce sun killace fallar da baiwar su a iya su kawai Allah zai musu martani aw yuhajjukum inda rabbikum ko kuma idan kuka ce ai addinin nasu gaskiya ne bayan ma cewa kun yarda suna da daraja irin taku za ku ba su dama su yi jayayya da ku ayal mu'minun ko mu'minai yaglibunakum su yi jaye su yi rinjaye ku inda rabbikum a wurin ubangi ku yawmal qiyamati ranar alkiyama eh wai ma'ana in kun yarda cewa musuluncin da suke addinin gaskiya ne ko kuma ba ku ba kwayinsa to ranar alkiyama za su iya kafa hujja da wannan su yi galaba a kanku amma in ba ku yarda ba to ya zamanto kenan ko ne dai kuka rike wannan martabar wannan matsayin saboda kada ku ba kada ku ba su dama kada ku yi imani ku yarda da kowa sai wanda ya dace da addinin kar ma wani yayi da'awa ko ai da'awar an ba wani daraja irin taku ku ci gaba da rike madafanku na ainihin daraja da shirya kuma kada ku ba su dama su yi jayayya da ku a wurin ubangijinku an je gaban Allah ma a ce to ai ko din nan tun a duniya sai da kuka furta da bakin ku cewa musuluncin gaskiya ne me yasa ba ku yi ba amma tun dama ba ku yadda ba tun a nan ma ba za su faɗi wannan ba a to amma wannan ai ba zai zama dalilin tsira ba a gurin su ko in ma ba su faɗa ba tun dai da ba su yi gaskiyar ba kam Allah ta'ala ai ya sani wa mala'ikun Allah sun sani wa duk shaidu sun shaida saboda haka duk yadda za su yi tun da sun ki gaskiyar kame kame ne kawai dama ai shigohin ne kawai in ba haka ba mutum ya bar gaskiya a kan sani ya take ta kuma ya zo yana cewa a'a kada a yadda da wani abu wani addini sai nasa kada a yadda wani yana da gaskiya da shari'a sai shi kada a furta gaskiya a amince da ita don kada ainihin a samu ta cewa a kansa daga duk wannan kame kame inda sun so shari'a da tsira duniya da lahira abinda suka sani a taura ta karantar littafin a taura ya karantar na cewa addinin musulunci shine addinin gaskiya tun daga annabi Ibrahim alaihissalam kai tun daga manzon farko tun daga Adam alaihissalam addinin musulunci shine addinin gaskiya shine wanda manzannin duka suka karanta kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama addinin da yazo da shi kenan kuma abin da ya kira su zuwa gare shi kenan qul ta ya alal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kalmar la ilaha illallah wanda za ta daidai da kowa da kowa ba tare da wani ya cuci wani ko ya dora kansa ainihin akan yayi dagawa akan wani ba to wannan tunda sun take shi menene wani kame kame za su yi su tsira da duniya da lahira babu sai dai yaudara da suke makansu to shine Allah ta'ala ya ce kul ka ce musu innal fadla bi yadillah ai fadla abun Allah take hannun Allah take yake cewa kada ku furta cewa musulunci gaskiya ne ko musulmai akan gaskiya suke domin kada ranar alkiyama yawa a kafa hujja akan ku kaza kaza kaza to ka ce dai falala a hannun Allah take yana ba da ita ga wanda ya so famin aina lakum annahu la yuta'adu misla ma utitu ta ina kuka san ba za a baiwa wani daraja da martaba da baiwa irin taku ba tunda abin na Allah ne ai kaga ba bai halatta wani ya ce anin wato shi kadai ne ba za a baiwa wani ba farla Allah ta addini farla ta mulki farla ta dukiya farla ta ilimi duk farlar da Allah ke yi mabayinsa bayan da za a yi don wani ko da an bashi ma ya ce to daga shi an rufe Allah shi ke baiwa bayansa abin da ya so ahum yaksimuna rahmata rabbik sune suke raba rahmar ubangijinka ai ba so bane Allah ne ta'ala saboda haka a hasada su da bagayu yawa hasada da kuma nuna fin karfi karfi da yaji da suke ta yi wannan ba zai wanzar da komai ba sai ya bayyana batan su kawai da cewa su mutane ne gurbatattu marasa kirki wallahu wasi'un alim Allah mai yalwaci ne kasirul fadli mai yawan falala da baiwa alimun kuma masani liman huwa ahlu cewa wane ne ya cancanta da shi babu shakka musulmai su ne suka keɓanta a suka fi dacewa da rahamar da wannan falalar shi yasa Allah ta'ala shiryar da su zuwa ga tauhidi da yarda da gaskiya da kuma ainihin amincewa da dukkan wani wanda ya riko da gaskiya to ana maraba da shi amma mutane su kama hanyar bata da gangan kuma suna ta kore mutane a barin shari'a bayan su sun san sun take gaskiyar wannan abu ne da ke nuna taɓarwar da Allah ta'ala ya musu Allah ta'ala ce ya tasu bi rahmatihi man yasha ya tasu yana keɓe man yasha wanda ya so bi rahmatihi da rahmarsa Allah ka keɓe mu da ita wallahu zul fadli al azim kuma Allah ma'abucin fadala ne ai ma'abucin baiwa ne baiwa mai girma to ya Allah muna roƙonka wato dan girman baiwarka da falalarka ka tabbatar da mu akan musulunci da imani ka tsare mu daga tabewa da batan basira irin na alul kitabi da mushrikai da dukkan sauran batattu da kangararru cikin bayinka Eh, Allah ka dace da mu Eh, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لما توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ونسألك اللهم عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا خالد اللهم أحسن عيشتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين